بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a turmi na biyu a wannan safiya ta ranar Lahadi safiyar 24 ga watan Zulhijja shekarar hijira ta 1445 daidai da 30 ga watan 6 2024 a wannan daura ta mu ta littafin tafkiratul muta'allimi bin util ulama'i ar-rabbaniyin Uh, wanda muke yi daga wannan littafi na Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, Allah ya saka mashi alkhairi. Uh, wannan shi ne zama darasi na biyar kenan na sha biyar kenan ko mai taken siffofin malamai uh, na kwarai. To muna magana akan inda malai yake kawo zantuttuka game da wato cewa siffan malamai na kwarai shine wato girmama nasoshin alkur'ani mai girma ya ta kawo mana maganganu kuma mun dan yi dajiya kaɗan zuwa ga wasu maganganu na al'alama ibnu baz Allah ya gafarta mai. za mu tashi inda malai yake cewa wa qala rabi ibn sulaiman yana ci da kawo mana mangani imamu shafi'i akan bin sunna yace samitu shafi'i ya qulu idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa da'u ma qultu ce idan kuka samu wani abu cikin littafi na da ya saba wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ku bada fatawa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku bi magana ta wa qala rabi ibn sulaiman aidan rabi yace samitu shafi'i وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل تأخذ به yace mu wuce nan ko eh nan din ne ko okay yace wani mutum ya ce mishi ta'khudhu bihi ya ba abdullah fa qala subhanallah arwi ar rasulullah sallallahu alaihi shay'an wala akhudhu bihi yace tsarki ya tabbata ga Allah kai kana ganin sai na ruwaito abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma na ki aiki da shi yace mata araftu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithan wa lam aqud bihi fa ana ushidukum anna aqli qad dhahab yace duk da kuka ji labari ko kuka ga cewa na ruwaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nace ba zan yi aiki da shi ba yace to ku sani da cewa hankali na ya gushe na zama ma ku cira sai da warau kenan ko wa qala abul walid musa ibn abi musa ibn abil jarud qala ash-shafi'i idha sahha al-hadith am rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faƙultu ƙaunar fa'inni raji'un an ƙauli wa ƙa'ilun bi zalika. Ice, duk hadisin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama na faɗi wata magana aka sinsa to a sani na dawo daga waccan maganar na ba hadisin. Wannan yana cikin adabul mufti wal mustafti na Ibn Sara da kuma wancan littafin na na na na na Taqiuddin Sulki da Tabaqatu Shafi'iyya. Yake cewa wa qala Ahmad ibn Ali ibn Isa ibn Mahan Ar-Razi sami'tu Rabi'a yaqulu sami'tu Shafi'iyya yaqulu kullu mas'alatin تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي الله أكبر yace duk abin da na faɗi wata fatawa sai daga baya aka gane ga wani hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka san wannan fatawa yace to na dawo daga wannan zancen ina raye ne ko na mutu ku da cewa na bar wannan zancen na dawo kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقال يتي لا نترك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدخله من الكياس ما وصفته ولا أكثر ولا موضع ولا ولا أكثر ولا موضع للكياس مع السنة يتي يا بما برن وانا حديثي نمن زن الله صلى الله عليه وسلم mubari har a shigar da wata magana ta kiyasi a ƙarƙashinsa a canza masa wato hukunci ya ce wa ma wasaftu wa ma aksara wa ma uksiru ne afon wala maudi'un lilkiyasi ma'asunna ya ce ba a iya ba ma bari a wata magana ta saba wa hadisi a bisa yadda na siffanta ko kuma komin yawan zancen ko kuma a ba wa zancen gurbi ya ainihin wato shiga gaban sunna wa kalamul imam shafi'i fi hadha al-ma'ana kathirun jiddan malam yace shafi'i na da maganganu da yawa ire-iren waɗannan suna nan a cikin tarihin sa da zantuttuka da aka rawaito daga gare shi wa amma al-imam ahmad ibn hanbal faqad qala abdul malik ibn maimun ma ra'at aini afdala min ahmad ibn hanbal yace ido na bai taba ganin malamin da ya kai darajar ahmad dan hanbali ba wa ma ra'aitu ahadan min al-muhaddithina أشد تعظما لحرمات الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت عنده ولا أشد اتباعا منه ban san kuma wani malami da ya kai shi tsananin girmama dokokin Allah ba da tsananin girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda ta inganta ban san wanda ya kai shi tsananin biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana cikin manaqibul imam Ahmad na al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi rahmatullahi ala al-jami' wa qala al-Fadl ibn Ziyad sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal yaqul man radda hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halaka wanda ya tunkuɗe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yana gefen gabar halaka to amma kuma magana ta insafi jama'a akwai abu ɗaya da zaka faɗa game da al'umman wanda suke samun kansu a kuskure da wancan da muka yi bayani shine akwai wato hamiya ta san sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take jin su ga wannan kuskuren dole ka yaba wa mutane ta wannan bangaren kuma kai musu fatan alheri cewa tsabaragen kaunar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takan sa wani lokaci har mutum ya samu kanshi a wata zamiya wannan abin a kalle shi ne a matsayin wata manƙaba kuma a sayin da za a yi a koya musu ilimi da zai sa su tafi akan seti wajen bin sunna ba wajen ainihin wato a raina malamai ba a wannan na biyar kenan daga cikin siffofin malamai na kwarai sai malam ya ce annatu sadis siffa ta shida daga cikin siffofin malamai na kwarai shine as-samt wa qillatul kalam kame baki yin shuru da yin magana kadan rashin surutu as-samt wa qillatul kalam min nu'util ulama'ir rabbaniyin wa hum la yatakallamuna illa fi ma yathbutu fa'idatul kalam fi bi yaqinin aw bi galabatid dhann yace malamai na kwarai daga cikin siffar su sun kasance wato suna yin shuru ba sa yawan surutu kamar an kunna rediyo ba sa sa baki akan abin da ba su sani ba sai abin da suke da yaƙini akan amfaninsa da fa'idarsa ko kuma suke da marin jayin zato akan cewa magana kaza tana da amfani sannan sai su yi magana wal aslu ka'ida game da wannan shine ma fi fi hadha ma fi sahihaini min hadisi abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace a man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair fala yu'dhi jara wanda diye imani da ranar tashin alkiyama imani da Allah tashin alkiyama to kada ya cutar da makwabcinsa a gida ne ko gona ko kasuwa ko makamantansu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wanda diye imani da Allah da ranar alkiyama idan yayi bako ya girmama shi ya mutunta shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah ran tashin alkiyama in zai faɗi magana ya faɗi magana mai alkhairi wanda za ta yi amfani wanda ta kawo maslaha ta kawo gyara in ba zai iya haka ba to ya shiru wa akhrajahu aidan min hadisi abi shuraih al-adawi bukhari da muslim sun ke fitar da wannan hadisi ta wata hanya daban zuwa ga abu shuraih fa hadha al-hadith al-muttafaq ala sihhatihi wannan magana imamu nawawi a cikin al-adhkar yace wannan hadisi wanda ainihin wato aka yi ittifaki akan ingancinsa nassun sarihun fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan nassi ne karar akan cewa bai dace ba mutum ya bude bakin sa ya magana sai in magana ta zama alkhairi wa huwa alladhi zaharat lahu maslahatu me alkhairi shine abinda amfanin sa ya bayyana gare ka wato zai zama wato islahan bainan nasi ne ko ta'aliman ko makamancin haka wa mata shakka fi zuhuril maslahati fala yatakallam idan mutum yana kokonto maslaha ce ko ba maslaha ba amfani ne ko ba amfani ba to ya dakata kada ya magana wa kad qala al imam shafi'i rahimahullah shafi'i na cewa idza arada al kalama fa alayhi an yufakkira qabla kalami idan mutum yana so ya magana to ya tsaya ya tunani kafin ya magana fa in zaharatil maslahatu takallama idan ya ga amfanin maganar ya bayyana gare shi to ya magana wa in shakka idan ya shiga cikin shakku da amfani ko babu ya kasa karkata zuwa ga bangare guda lam yatakallam hatta tazhara kar ya magana har sai maslahar maganar ta bayyana gare shi kaga mu yanzu kawai mutum babu sai ya ga magana ma zai fara tunani cewa ya kamata a yi ku bai kamata ba wa qala al-imam an-nawawi rahimahullahu nawawi ya sake cewa a cikin littafinsa al-azkar yake cewa wa'alam ka sani cewa annahu yanbaghi li kulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalami illa kalaman tadhharu almaslahatu fi wajibi ne ga duk mutum baligi wanda alƙalami ke kansa ya kiyaye harshensa daga magana dukkanin magana sai zancen da akwai amfani a cikinsa wa matastawa alkalamu wa tarkuhu fil maslahati fa sunnatul imsaku an isan da ya zama ka kasa bambancewa an samu takaful adilla zancen na da amfani ko bai da amfani daidai wa daida to lokacin ka kame bakinka daga yin zancen ya annahu qadiyata qadiyan ju yanjaru al-kalamu al-mubahu ila haramin aw makruhin domin zance wanda yake halas yana iya janka zuwa ga abin da yake haramun ko makruhi bal hadha kathirun yace kai ba ma haka ba ai wannan shine mafi yawan abin da ke faruwa aw galibun fil ada kunni shine abin da yake yake da yawa wassalamatu la ya'diluha shay'un tsira ka wanye lafiya babu abin da ya kai wannan saboda ka sai ka kame bakinka وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث شكل ابن حميدة ابن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء يا من زان الله صلى الله عليه وسلم كويا من وتا الدعاء منا قال سي النبي يتي قل كدنجا تشي اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي مني عفوا يا الله ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin baki na sharrin kunne na kunne na ya jiye min abin da zai min sharri wa min sharri basari Allah ka tsare ni daga sharrin gani na nan ga gana ba zai zama wani bala'i wa min sharri lisani Allah ka tsare ni daga sharrin halshe na nan ga furta abin da zai min bala'i wa min sharri qalbi ka tsare ni daga sharrin zuciyata ta dinga samun kudurori wanda za su zama bala'i su hasada da gaba da sauransu dinnan wa min sharri maliyi kaɗayan daga sharrin al'aurata kan da zina yin zina ko ne luwa'i ko makamantarsu annabi ya ce mashi ka dinga yin wannan addu'a wa kharaja shashi wa tabarani ash-shashi yana da al-musnad musnad shashi ya fitar da shi da tabarani wannan hadisin a shekul albani ma ya inganta cikin as-sahiha lamba ta 535 da tabarani a cikin al-mujamul kabir kenan an abi wa'il shaqiq ibn salama qala labba abdullahi ya ibn mas'udin ala safa sai na Abdullahi dan Mas'ud ya hau kan safa yace labbaika Allahumma yana talbiya wa qala yace ya lisanu qul khairan tagnam yace ya kai halshi ka faɗi alkhairi sai ka samu ganima aw smut taslam ko kuma kai shiru sai ka tsira man min qabli an tandam tun kafin ranar nadama fa qala ya aba abdurrahman sai shi abu wa'il yace Allah shiga fatta malam هذا شيء أنت سمعته wannan addu'ar kana da asari daga annabi ka jiyo ta qala bal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna akthara khata'i ibn adama fi lisani yace wannan addu'ar nayi istinbadi na ne daga abin da naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce mafi yawan kurakuran dan adam da laifukan sa da zunubansa suna faruwa ne daga harshen sa Isa ibn Qayyim ya maganganu masu yawa akan harshe a wurare daban-daban cikin cikin addu'ar dawa cikin miftahu sa'ada cikin cikin abin nan madarijus salikin diye magana akan harshe da hadarin sa da irin yadda yake kai mutane ya baro su karkashin fasara wa hal yakubbu nasu ala wujuhi wal qiyamati fin nari illa hasaidu alsinatihim duk ka duba kaga duk abin da muke yi harshen mu shine kan gaba ko dai shi harshen da kanshi ko kuma wakilinsa shi ne hannun rubutu shi ma wakilin harshe ne domin abinda ka rubuta shi ma cewa yake ka ce kaza ba ga shi duk rubutu yana mana cewa malam wane ya ce malam wane ya ce harshe wato iyaka ne jama'a wajen jawa mutane ɗaukaka Allah ka tsare mu daga sharrin harsunan mu wa qala ya'la ibnu ubayd dakhalna ala ibn sawqa fa qala yabna akhi uhaddithukum bi hadithin la'allahu yanfa'u ce bari in baku karatu Allah sa ya amfane ku faqad nafa'ani dan ni da ya amfane ni qala lana ata'u ibn abi rabah malan ata'u yace mana inna man qablakum kanu ya'udduna fudul al-kalami ma ada kitabillahi yace mutanen da suka gabace ku duk wani zance suna ganin shi sakakken zance ne suna ganin shi zance ne mara amfani in dai ba alqur'ani ne za a karanta ba au amrin bi ma'rufin ko wa'azi ne za a yi a ce jama'a ku aikata abu kaza na kirki ne au nahyun an munkarin ko za a hana mutane daga wata barna au an tantuka fi ma'ishatika allati la budda laka ko kuma kai zance aka abin da shafi kasuwancinka ko aikinka wato kai malamin makaranta ne ka je aji kana ta yin lissafi kaga wannan ya shafi rayuwarka kai dan kasuwa ne kana ta buga waya kana ta cinikayya kana ta bagenin da abokan hulɗa kai oga ne a shago kana ta bada umarni kai manomi ne kana ta cewa masu aiki ga yadda za a yi zance wanda ya zama maka dole wanda za ka yi da ma'aikatanka ko matarka ko iyalai ko ɗan uwa wanda ya zama na dole na gaisawa ko na ta'aziyya ko na kaza da sauransu ya zama dole yace had allati la budda laka minha atunkiruna anna alaikum hafizina ko kuna jin kuna musu ne ba ku yadda cewa akwai masu rubutawa ba wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin anil yamin wa anil shimali qa'id suna nan sun kafa muku wato kamarori CCTV na malaiku jama'a dama da hagu ta ko ina suna ta kwafi abinda kuke rubutawa ma yalfizu min qawlin ila ladayhi raqibun atid babu abinda mutun zai furta na zance face mala'ikan nan yana nan yana kwafewa mai gadi raqib mai gadi atid wanda kullun yana nan diman da'ima ai mala'ikan guda ɗaya ne amma raqibu ne wato wane CCTV yana nan ne wato ne sa ido ne atid kuma yana nan baya tashi daga duty 247 amma ya sahi adukum launin shirar sahifatuhu allati amla sadra naharihi wa laysa fiha shay'un min akhiri min amri ukhratihi yace dan Allah ɗayan ku bejin kunya da za a ce a baje mishi pages na abin da ya aikata na wuni guda kawai ya duba ya ga duk abin da ke ciki na zantattukan babu wani abin lahira babu karatun alkur'ani babu zikiri babu wa'azi babu nasiha babu tasbihi babu salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai surutun duniya kawai da gulmace gulmace da da karerai da zantuka yasassu da shiririta mutum ba zai ji kunya ba a ce kullun a haka yake karar da wunin shi wannan magana ce mai hadari kwarai daga sai dai kamata lalle a tsaya kalle ta tana cikin tafin ibnu asakir tarihu dimashqa mizima ya kawo ta cikin tajibul kamal da al-imamu az-zahabi a cikin sura al-alamin nubala a a sai malam ya ci gaba da cewa yace wa thabata anhu ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wasallama annahu dhamma sarfarina ko kuma sabata anhu dhammu sarfarina annabi ya yayi Allah wadarai da masu surutu cakwai-cakwai a sarsar shi abinda bature ke ce ma talkative na yake ce mai da hausa magananne ko cewa na magananne ne wani ya cika surutu fa akhraja tirmidhi an jabirin tirmidhi ya fitar shekul albani ya inganta a cikin as-sahiha lamba ta 791 an jabirin daga sayyidina jabir dan abdullah Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yace inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqan nabi yace lalle waɗanda za su fi kowa kaunatuwa zuwa gare ni ba wai kai kai claiming kana san annabi ba a yanzu shi annabin ne yake son ka irin da yace yace mu abin nan mu'azu ina son ka to daga cikin waɗanda annabi zai so a cikin mu al'ummarsa kuma a ba mu wurin zama anguwanninmu da gidajenmu su zama kusa da estate ko anguwar da manzo Allah sai yake ko village da yake wato can kusa da me sunanta kenan abin nan wasila ko darajar rafi'a mutum ya zama kusa da wannan wajen shine wanda yake da kyakkyawan hali dabi'a mai kyau imani gaskiya riƙon amana girmama na gaba kawaici kyauta afuwa duk waɗannan halayen da ka san ana nazarinsu a cikin musulunci da sunan kyawawan halaye kana so ka samu irin matsayin da mu'azu dan jabal ya samu kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi annabin ne ke son ka ba wai kai kake da'awa kana son shi ba tukunna to kai wannan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati koda mutun ya tsira imanin shi yasa ya kai labari amma dai yana nesa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi baya san irin wannan mutumin to shine as-sarsaruna maganannu al-mutashaddiquna wal mutafayhiquna yace wato sune waɗanda suke masu sakin halshe akan mutane sune al-mutashaddiquna wanda suke sakin zance akan mutane ya bi ta kan kowa bai shakka kowa bai kunya kowa bai ganin mutuncin kowa har mutane ma suna jin tsoron shi saboda mene kamar da yake cewa man taraka hunnasu makhafata sharri kowa na tsoron ya ga ma gaskiya kowa yana tsoron ku yi wani sirri da shi kowa yana tsoron wata rigima ta hada ku saboda an san ka a wajen rashin mutunci kamar dan tasha to annabi ba ruwan shi da wannan baya son wannan sune almutashaddiqun wal mutafayhiquna sune waɗanda wato wanda suna magana a tashadduk shine mutum yana magana aka ce har kuma tun shi na kumbura har yana ainihin wato yana yana kumfar baki yana magana ana ganin yana shakewa kalma wata na, na, bin wata sannan kuma annabi ya ce wal mutafayhiquna waɗanda suke zance suna kokarin su gwada su masu fasaha ne sojan baka kenan wanda an san abu gashi nan yabi amma zaka zo sai ka san da ka dawo ka bi da shi can to wannan shine almutafahiq dole sai ka gamsar da mutane akan abin da an san ba haka bane ka zo ka ce ai gwamna kaza yayi aiki kaza amma kai da kake faɗa ka san bai ba ciyaman kaza yayi aiki kaza dan takarar mu me kaza ne malamin mu me kaza ne ka san ba haka bane fa haba jama'a ka ce mutane rana ta yamma ta fito kuma su tsaya zaka musu bayani wannan almutafahiq annabi baya san irin waɗannan mutanen ba sa cikin al'ummar da yake so gashi Allah ya jarabci wannan al'umma ta manzo Allah sai sama da yawan irin waɗannan mutane akwai waɗanda ma wannan abin ma sana'a su ne akwai su da ake ce musu lobbyists wai wanda suka iya gamsar da mutane da a America suke sana'a ce wannan America to yanzu ta shigo hannun ƙasar duk abin da yake sai an nemi lobbyist wanda ya iya magana wani da zance wani da ƙarya wani da fasahar waka wani da iya ruwaito tarihi da sauransu da bambadanci to annabi baya san irin wannan mutane Allah ya kyauta Allah karba mu da irin irin halin da annabi baya so alayhi salatu wassalam gashi nan malam ya fassara yace qalu ya rasulullah qad alimna sarsaruna wal mutashaddiquna famal mutafayhiquna ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun san wane ne sarsar mun san wane ne al mutashaddiq to su waye mutafayhiqu ne ce al mutakabbiruna masu jin cewa sun fi kowa wanda suke jin cewa su sun fi kowa masu girman kai gashi sai ƙara fassarawa ya ce wa sarsaru yanzu wannan fassara zai ɗauko ta daga malamai ne imam tirmidhi da kanshi ya fassara waɗannan kalmomin da wannan sa kamar munziri a cikin targhib wa tarhib yace al-sarsaru huwa al-kathiru al-kalam ne yawan zance wal mutashaddiqu alladhi yatatsawalu ala an-nasi fil kalami wa yam wa yabzu alayhi wanda yake yawan wato yau mutane karan tsaye a cikin magana ya dinga watsa musu zance iyasar ransa wa qala al-hafiz al-munziri as-sarsaru as-sarsaru bi sa'aini mutasallisaini maftuhataini da ta mai ya uku guda biyu sarsaru wa huwa al-kathiru al-kalam takallufan shine wanda yake daukar shi cewa duk maganar da zai yi sai ya cika zance sai yayi da yawa والمتشدق هو المتكلم ملء شدقه mai cika baki a wajen magana tafasuhan wa ta'ziman li kalamihi yana da shine fasaha ne wanda yafi kowa iya magana wal mutafayhiqu asluhu min al fahqi wa huwa al imtila'u shi ma cika baki wa huwa bi ma'ana al mutashaddiq duk ma'anar su daya li'annahu allazi yamla'u famahu bil kalam wa yatawassa'u fihi ne cika baki ya tazance tazance izharan li fasahatihi wa fadlihi ya nuna cewa shi mai fasaha ne shi mai falala ne wastila'an ala ghairihi cewa yana sama da mutane wali hadha fasara annabi sallallahu alaihi wasallama bil mutakabbir isa annabi yace mai girman kai wanda zai dinga nuna zance a zancen shi cewa shi mai girman kai wa qala majduddin ibn al-asir a cikin an-nihaya kenan yace as-sarsara kasratul kalam wa tardidu yawan zance da abu ɗaya a ta maimaitawa a ta ya ƙwanƙwanawa a ta mishi cin ƙwan makauniya wa ƙala fi madatti fahika ya ce fahumun ladina ya tawassa una fil kalami wa yafta huna bihi afwahu su ne wanda suke cika magana suke cika baki da shi kuma a hudu min alfahaki wa huwa al'imtila wa litisa wa ƙala alhafi bin rajab huwa ya ta haddasa amman zanna an na takadduma fil ilmi huwa fi kasar til kalami وتشققه ابن ابن رجب الحنبلي yana magana akan cewa yana kokarin ya kawo ya nuni zuwa ga cewa wasu sun yi kuskuren fahimta suna tsammanin ilimi shine yawan surutu yawan iya zance da tsatsaga zance tashqiqu tsatsaga zance wannan yana cikin fadl ilmi salaf yace wa man ilmuhu ghairu nafi'in idza ra'a li nafsihi fadlan ala man taqaddamahu fil maqali wa tashqiqil kalami dhanna li nafsihi alaihim fadlan fil ulum daga cikin wanda ilimin shi ba mai amfani ba akwai mutumin da zai ga cewa idan Allah ya bashi baki ya iya surutu ya iya zance ya iya rarraba zance fiye da sauran mutane da suka fishi ilimi suka fishi hankali sai ya dauka ai shi ya fi su ilimi saboda shi ya fi surutu saboda shi ana yayin zancen shi da inda aka je yana surutu za a yi ta mai kabbara a dauka ilimi ana ta ihu ana shewa sai ya dauka shi malami ne aw darajati inda Allah ko ya dauka ma ya fi su matsayi a wurin Allah li fadli khussa bihi amman sabaqa saboda yaga Allah ya bashi wata falala ya kebance shi da ita fahtaqara man taqaddamahu sai ya wulakanta waɗanda suka rigaye shi wajtara alaihi bi qillatil ilm ya dinga musu jur'a ta hanyar amfani da karancin ilimin shi wala ya alamul miskinu anna qillatal kalami kalami man salafa innama kana wari'an wa khashiyatan lillahi wannan miskini wannan matalauci a cikin ilimi bai san cewa karancin surutun nan da kaji daga magabata ya faru ne saboda taka tsantsan da tsoron Allah walau arada al-kalama wa iqalatahu lama ajaza an zalika magabatan nan da san san su faɗi zance mai yawa su ta surutu da sun faɗi haka din kama qala ibn abbas liqaumin yasma'un sami'ahum yatamaruna fi din ibnu abbas wata rana yaji wasu mutane suna rikici suna jayayya akan addini sai yake ce musu amma alimtum anna lillahi ibadan askatatuhum khashyatullahi min ghairi ayyin wala bukmin kuma kusan Allah ubangiji na da wasu bayi waɗanda sun yi shiru ne saboda tsoron Allah ba wai dan su kurame ne ko ba baye ba wa annahum lahumul ulama'u wal fusaha'u والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله kuma su dinnan da ba sa surutu nan sune malamai na gaske sune masu fasaha ta gaskiya sune masu iya zance sune gwaraza al'ulama bi ayyamillah sun san abin da zai faru ranar gamuwa da Allah ghaira annahum idza tadhakkaru azamatallahi sai dai su isan da suka tuna girman Allah fashat uquluhum sai hankalinsu ya tashi wan kasarat qulubuhum sai zukatansu su karai wan qata'at alsinatuhum sai harshen su ya karye su kasa magana hatta idastafaqu min zalika sai sun dawo cikin hayyacin su yusari'una ila Allahi bil a'mal zakiyya sai su marmaza su je su fara aikin da zai amfane su ba surutu da ya cutar da su ba ya uduna anfusahum min al mufarriqina sai dinga ganin kamar sun gaza sun tauye mudu ba su yi abin da ya kamata ba wa annahum la akyasu aqwiya alhalin kuma gwaraza ne masu karfi amma sun raina aikin da suke wa ma adh-dhalimin wal khati'ina wa annahum burra'un wa annahum la abrarun burra wato a wajen kuma hulɗar su da azzalimai da masu kuskure su sun kasance wato wato mutanen kirki ne masu bin Allah illa annahum la yastakthiruna lahul kathira sai dai duk abin da suka yi mai yawa ba sa ganin mai yawa ne a wurin Allah sun yi ibadar mai yawa din amma ba sa ganin tana da yawa wala yarduna lahu bil qalil ko ba sai da su ce bari su dan yi masa da'a ba sai sun ta yin ibada da yawa wala yadulluna alaihi bil a'mal ba sa nuna wa Allah cewa su fa sun yi aiki irin da zaka ga yan dariƙa suna cewa wasu sun riga sun gama yin aikin da za su yi sai wani ma sai ya ce sai ya dinga yin zunubi wai dan zunubin ya samu wanda wai dan istighfarin shi ya samu abin da zai fidin akai ko kuma shi ko yanzu aka je alkiyama shi ya riga ya iya abin da zai akwai wani batacce da aka dinga sa bidiyon shi kwanaki yana cewa wai wai shi ko annabi subhanallahi wannan magana mummuna ce bai kamata ma ana haka ta ba in ba dan misali shi aikin shi ma ya fi na annabi yawa lazimin dai abin da yake cewa kenan kaga wannan ba karamin shedani bane Allah ka tsare mu yace hum haythu ma laqitahum muhtammuna mushfiquna duk inda ka gamu da su suna cikin himma ta aiki suna kuma tausaya wa kansu wajiluna kha'ifuna suna cikin tsoro da tashin hankalin ba su san yadda za a yi da su ba wa ghairihi akhrajahu abu nu'aym wa ghairihi wa ghairuhu da wannan sa wa ba'dul muntasibina ila al-ilmi nan akwai ya'un da da tafa'i yace wasu masu dangantuwa zuwa ga ilimi al-yau a yanzu a wannan zamani yazunnuna anna al-ilma yastad'i kasratal kalami fi kulli shay'in su tsammanin su ilimi shine yawan magana akan komai duk abin da ya faru sai ka sa baki kayi magana au annal kalama fi kulli shay'in yastalzimu ilma ko kuma suna kallon cewa iya yin magana akan komai yana nufin kana da ilimi ne kai babban malami wai ba wanda yake iya sa baki akan komai sai malami kullu alimin a wurin su duk malami labudda an ya takallama fi kulli shay'in bi aini dole duk abin da ya taso duk wani abu da yake trending a cikin al'umma duk mako kasan Najeriya duk mako ba a rasa abin da yake trending daga kaza sai kaza daga kaza rigimar sarauta rigimar abin nan majalisar dokoki wane yayi kaza an kama wane ya ci ta kama wane a shari'ar zabe kaza kaza an yi kisan kai kowane sati akwai abin da ya taso to wai su tsammanin su malanta ita ce a ce kowane sati kana da wannan wato kana da abin faɗi akan wannan abu akwai wanda suke ganin ma cewa hudubar juma'a ma wai dole kamata ya ta zama akan abin da ake yi ni ba sai da aka samu wannan cikin karatu ba wallahi in dai akwai da ya taba karantawa dan Allah a cikin karatu inda aka ce hudubar juma'a wai lazimin ta shine abin da yake trending an ƙara kuɗin mai an ƙara kuɗin magi an rasa taki ba a samu ba ragon ya yayi tsada wai shi za a dinga hudu ba akwai dan Allah yana aka samu wannan cikin karatu a fiƙi ko hadisi ni da ban taɓa karantawa ba a ɗan dai ƙaramin karatu na to amma har aka wayi gari mu masu bin malaman muna zargin su da cewa ko dai malamai ne 'yan ƙauye ko ba su san abin da ya kamata ba saboda ba sa shiga irin wannan sharaba shanu shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka ce yana yi a hudu ba shine yana tunawa mutane lahira yana ambatan musu aljanna da wuta da kabari yana kuma gaya musu ji tsoron Allah abin da ya zo kenan cewa waɗannan su ne ru'usul aqlam na abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akai yana yawaita hudubobi da akan wadannan a ji tsoron Allah a bi shari'arsa a kiyayi Allah a tuna mutuwa a tuna kwanciyar kabari a tuna hisabi da wuta da aljanna abin da yake kenan amma yanzu an birkita ma'anar hudubobi da wa'azozi da makamantansu zaka sai a yi a tashi mutum bai ji ya ƙara wani abu na imani ba zance kawai aka cika shi da shi wani ma in banda inna alhamdulillah da zai yi babu aya babu hadisi a cikin hudu labari ce kawai kuma da gaskiya abin da ya ƙara wa barna dawaki game da wannan shine da aka halasta mana cewa a dinga yin hudu da Hausa inda larabci ne dole kowa ya tsaya a cikin iya abin da ya zo a cikin karatu saboda ai ba zai iya yin wannan firar banzar da larabci ba larabcin shi bai kai ya ba da labarin rikicin siyasa ko tattalin arziki da larabci wallahi ba kuma larabcin shekaru na cikin waɗanda suke hurbe zuwa da dole zai takaita akan jawo nasoshi na Qur'ani da sunna da maganganun malamai amma tunda aka zo wannan wannan zarafin na yi da Hausa shikenan kuma shine za ga mutum har a kusa la'asar ko ne bai gama ba sai awa biyu yana surutu gaban mutane duk sai sun yi bacci wasu kuma sai sun kai da alolarsu sun sake alola wadda ana hudu ba Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa suna cewa fa kullu alimin labuda an ya takallama fi kulli sha'anin ya anihi aw la ya anihi wai duk malami dole ne ya magana akan duk wani sha'ani da ya shafe shi da wanda bai shafe shi ba wa kullu mutahaddithin fi kulli shay'in innama huwa ali wai malami shine wanda yake iya magana akan komai yasda'u bil haqiqa wanda yake fadin gaskiya wala ya khafu law matala'in baya jin tsoron mai zargi wai wannan shi ake tsammani wai shine malami wai wanda duk abin da ya sani wai dole sai ya fada bai jin tsoron mai zai biyo baya wa hadha la shakka khata'un fi tafkir wannan kuskure ne a tunani wa khalalun fi taqdir gibi ne a cikin lissafa abubuwa wantikasatun limuta'ati zalika kuma abu ne da zai wato mai da mutumin da ke haka zai mai da shi baya a harkar ilimi wa afatun kuma tarnaki ne fi sabilil ilmi wa tahsili wajen neman ilimi da tara shi da cikin abin za gane haka shine da mutum zai shekara talatin ko ashirin ko goma yana irin wannan karantarwa ba zai iya yaye malami ba sai dai yaye yan hayaniya wallahi a ce kawai kullun karatun shi shine rigimar current affairs rigingimun yau da gobe faɗin abin da yake tunanin gaskiya ne ko me za ko a mutu ko a yi rai ba zai iya karantar da addini ba ba zai iya yaya malamai ba ba zai iya gyara zukatan mutane ya kusantar da su zuwa ga Allah ba domin wannan ba shi tafarkin malamai ba malaman da ake magana su Abu Hanifa Maliku Shafi Imam Ahmad ibn Hanbal in ka je tarihin su ba za ka tarar wannan abin shi suke yi karantar da hadisi suke yi da fiqhu da Qur'ani da sauransu ba sa baki suke yi akan abin da ya shafi tattalin arziki da siyasa da kasuwanci da da noma da kiwo da alaƙar ƙasa da ƙasa da yaƙi ba wannan bane abin da suka tasa a gaba ba shi bane wannan abin suwaye suke yin shi ƴan boko su ne expert akan waɗannan malaman masana tsaro masana security food security masana kiwon lafiya masana ƙwayin cuta da halittu masana noma da kiwo masana akan alaƙar ƙasa da ƙasa waɗannan su ne su ne suke shiga wannan dambarwa don dama abin da suka cinye rayuwarsa a kai kenan to idan malami yana so dole sai ya yi tarayya akan wannan ba laifi amma ya je ya koya ya je ya koya in ya je digiri ya yi masa ya phd a international relations and diplomacy sai ya zo shi ma ya ta magana akan political abin nan issues in ya je ya yi digirinsa ya yi mba akan economics sai ya zo ta magana akan iktisadi in ya je ya yi digirinsa akan criminology and social security ko wani abu makamancin haka sai mai ta magana akan tsaro ko ya binciken shi khas akan wannan amma za ga mu yanzu har ma za ka ji malamai ana jayayya da su da su da yan boko yan boko na cewa kar ku sa mana baki akan abin da ba ku sani ba ko suna cewa dole ne malamai su sa baki akan komai kun ga hashe dan ya kirkira wata wani forum na wannan rigima malami zai iya sa baki ne akan abin da ya shafi ilimin da ya sani haka kuma wannan ba sunan shi komai ba komai ba mai sa baki akan komai sai Allah babu wanda ba mutum da yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aika shi ba shine malami na farko ba amma me yake ce musu antum a'lamu bi umuri dunyaku ku je ku yadda kuka saba kuka fi sanin wannan shi me yake koya musu alaka su da Allah to sai aka zawaye gari malamai sun jingina wannan ma gaba daya akwai malaman da abinda aka san su da shi kawai shine labarai rigingimu fitintunu rigimar aure rigimar gado ita kawai za ka ji suna ba da labari sun daina koyar da asalin ilimi to irin waɗannan su ne ko hudu ba suke yi ba dole sai ka yi shuru ba haka haka wannan yake cewa a ta wani malami yana na a cikin musamman na bina bishe ba malami yana limami na hudu ba kawai sai saki hudu ba yadda na kawo aure da hadisai kamar wannan labarin kawai shi ma sai ci gaba da fira da abokin shi sai wani ya ce haba ala gaba ta malam liman na hudu ba kana fire ce ba irin wannan aka ce musarara ba inna lamnu umar annan suta lihaza domin abin da aka ce fas'au ila zikrillahi wa zarul bai ku gaggawa zuwa ga ambatan Allah shine hudu ba ambatan Allah yake hudu ba sai zama shi ba Allah yake ambato ba kaji malami yana karatu sai dai dinga ambatan wasu arna da suka yi wani theory ko wasu statistics da ba su da wani amfani ba da karatawa da mutane da hankali to wannan zaka iya surutun ka daidai lokaci zaka yi amsa wayarka kana da wani muhimmin kira zaka yi tashi ka fita abinka ba dole bane a lokacin in kai haka juma'a ka bata baci ba domin ya sauka daga gwadaban hudu ba Allah ya kyauta ya ci gaba da cewa a a wala yakhafu fil kilomati la'im okay wa hadha عبيد الله بن زهر الإفريقي ضعفه غير واحد من النقاد وما ذلك كان من عادته أنه كلما جلس مجلسا أكثر من رواية الحديث أحاديث غوان متمي سنة عبيد الله بن زهر الإفريقي ما لمن حديثي سرنا تاشي أما يكسن شيء دي إن دي ذونا سيكاو حديثي ديوا وإصدارا وإصدار الفتاوي يدنغ بعد أمسا أكم مغنغنو ما أبعثي ونساه ناسهم في ذلك ونيمش نسيها بجبا lakinnahu aglatal qawla fil nas sai ya ƙara mishi aglaba ne wannan akwai dugo ya ƙara munana magana ga mai nasiha walam yaqbal nasihatahu bai karba ba wastamarra ala su'i halihi ya ci gaba da abin da yake yi mummuna mudda'iyan yana mai cika bakin anna fi'lahu zalika min balagil haqq shi yana isar da gaskiya ne shi karantawa yake wan najata bin nafsi min lijamin nar kuma yana so ya tsiratar da kanshi ne daga daga wuta haka shi dai kiriya musu qala imam ibn isma'il kana ubaydullah ibn zahar idza qa'ada fi majlisin akthara al hadith ahadith wal futiya faqala hu rajulun sai wani ya ce masa wasami'ahu yukthiru al kalama mali araka ka annaka qasun tukthirul kalama yace ya naga ka zama kamar mai wa'azin turmi ne kana yawan surutu fa faqala anta rasulul shaitan ce kai kai dan aikin shaytan ne balagani annahu man katama ilman uljima bilijamin minan nar ni naji an ce ne duk wanda ya boye wani ilimi za a ja shi a kai shi gidan wuta da haka duk ina na zo na zo nan faɗa abin da na sani babu wani bin ka'ida ko tsari وقد ناقش الحافظ ابن رجب هذه القضية مناقشة مسهبة فلندع له المجال حتى يحدثنا عن هذه الآفة ولوازمها يقول ابن رجب أتكين فضل علم السلف يا تتونا وانا مسألة تتونا وامي كو مالا يتي برم برمش فجر يمنا وانا زنشي دلا دلا برم ابن رجب الحنبلي وانا فجي يتتونا منا أكن وانا زنشي دلا دلا سودا yana daga cikin wato mazalik yana daga cikin wurare waɗanda suke masu masu santsi shin daidai ne malamai su dinga saka baki akan komai ko ba daidai ba shin daidai ne malamai ya zama cewa sun mai da kansu a experts da analysts da social critics ko ba daidai ba ne shin kowa ne zai saka baki a cikin kowace matsala ko ba kowa bane to kaga saboda dadewa da muka yi a cikin wannan misconception din mun waye gari ba ma ganin kuskuren abu yanzu wannan magana nake mutane da za su ga cewa kawai ina ina wata magana ce da ni ma ban fahimce ta ba ko kuma koda da gaske ne malamai sun faɗa to za mu ga cewa ya dace da zamanin su bai dace da zamanin za mu iya ba su wannan uzurin mu ce to ya dace zamanin su ibn rajab ne wannan wanda ya musu adalci ba kenan amma na san da dama daga cikin masu saurari da suke ji na suna kudurta cewa yana daga cikin aikin malanta a wannan kasar ta Najeriya tsoma baki akan komai tsakanin da Allah ba haka bane kuma ba maganin kuskuren haka kuma wannan ya lalata al'amarin malanta ba dan kadan ba ta fuskoki da yawa ta fuska daga cikin fuskokin shine ya ba waɗanda ba malamai dama shiga cikin harkar malanta domin duk wanda yake da wani ɗan digirinsa ko wata ƴar fallar masters ɗinsa akan wani abu wanda ya ɗan yi kama da ilimin musulunci misali ya je ya yi wani digiri akan islamic banking islamic banking ɗin da yake ba ilimin musulunci ba ne ilimin boko ne boko ne ya je ya ɗan wani digirin shi akan philosophy boko ne kai hata arabiya da ake a najeriya ba boko ce ba ba fa ilimin musulunci ba arabiya irin wanda ni na yi boko ce domin damar da ke cikinta theories ne na linguistics to duk wanda suka irin waɗannan karatuttukan ko ya je ya yi law ko ya yi sociology saboda ya ɗan karanta wasu theories da suke ba shi dama ya zama yana da general abin nan understanding akan rayuwa da tarihi da al'amura sai ka ji shi ma yana sa baki a cikin yawan abubuwan da malamai suke magana kuma har mai da malamai martani ba irin abin da wannan da ake rigima da shi akan sautar kano ya dinga yi malam jafar ba kenan kuma sa nake yanzu saboda karambani ma har littafin madarus saliki ne ke karantawa ya aka yi ta yana zama malami ana malanta a irin wannan tsallan ne amma ba ma malami ma halifan tijaniya ne ma a duka afirka ma'ana shi ne da ke zauna a kujerar da inyasi ya zauna a laragami amfil munawi'ina ko kun gane jama'a kun ga ya ba da dama mutane da dama sun iya shiga cikin harkar malanta ta backdoor ta kofar baya na ɗaya kenan sannan ya ba da dama an rena malamai so da a lokacin da za ka zo ka tsoma baki akan abin da ba ka san shi ba za ka yi kuskuren da waɗanda ba malamai za su gane kuskuren ka kuma dama su sun tsani ka sa musu baki sai su fito su ta tsaibata malamai mala albani namu Allah ya gafarta mai da ya so ya shiga irin wannan dambarwa zuwa fa ya koyi abubuwa da yawa waɗanda malamai ba su koyi su harkar kwamfuta harkar tattalin arziki harkar kaza da ya zo magana akan polio irin wannan magani da malaman mu suke sai da ya je bincike mai tsanani akan ta ta yadda ‘yan boko matsoron shi suke ji a kai to in har za ka yi sai ka irin wannan binciken amma ba wai kai abin da ka ji ka gani a facebook ka ji a jakan magori ka ji a inda ranka ka zo shi za ka maimaita wa mutane to wannan babu abin da ya ja maka illa reni mutane da yawa za su raina alkadarinka za su ga cewa ashe baka san abin da kake ba da ka tsaya akan wanda ka sani da ka baka daraja sannan kuma ya sa malamai sun bar abu mafi daraja da ya kamata su yi sun kama mara daraja Allah ya baka dama kana da congregation na mutum dubu biyar za su saurare ka hudu ba juma'a ka musu wa'azin lahira ka musu wa'azi akan sallah akan tauhidi akan ambatan Allah akan biyayya iyaye akan zama da makwabta lafiya duk wannan wanda ke wurin duka zai amfana amma da sai ka bar wannan sai ka fara magana akan farashin dala da farashin danyen man fetur da rigingimin tsakakanin 'yan siyasa wanda duk mutane da suke wajen su ba su da ta cewa akan abu wanda kuma suke ta cewa akan abin su ba su damu da kai ba ba ta kai suke ba kai ba za ka iya gyara wannan ba ga waɗanda za ka gyara ba ka gyara su waɗanda kuma da ba ruwanka da su ka dame su da surutu kuma a cikin hakan za ka yi ta kwamsawa tunda in dai kai ba dan boko bane dole in kana magana dan boko sai sun ga wallanka kamar yadda mu yan arabiya idan kai ba dan arabiya bane ka shiga harka dole mu ga wallanka ko ba haka bane idan kai ba dan kasuwa bane ka shiga harka yan kasuwa dole su ga wallanka ko mun kudin da ke hannunka da za ka je ne ka gama aikin gwamnati a dauki ma kudin kudi a baka gratuity ka shigo kasuwa dariya za a dinga maka saboda an san cewa waka su zaka to yan boko za su dinga ganin wallanka su kuma yan boko duk wanda bai iya abin da suka iya ba ka'idarsa shine su rena shi yasa kaga yanzu ‘yan boko suke ganin kafasitin mutane irin su mala albani irin su fantami saboda su ma ‘yan boko ne ‘yan uwansu ba za a gaya musu turanci ba fantami ba za a gaya mai digiri ba farfesa ne mashi to za ga zaga ‘yan boko da yawa suna shakkar shi suna girmama shi shi za a kai shi aka ba shi mukami na minista ai ba dan shi malamin addini ba ne aka ba shi wannan mukami to in kana so ‘yan boko ka jarabta sai sun yarda da kai to je kai boko amma ka zo kalmomin turanci ba ka yi furta su daidai kuma ka dinga samun su baki al'amarinsu ka sa su rena malaman musulunci inda ka tsaya iya nakan nan dole su saurara maka kuma su risina maka so da fama ataka Allahu khairan mimma atahu to wannan shine shine sarkake da haka bar mu bar wannan zancen mu tashi akan shi dan mu ji daga ibnu rajab yaya ka'ida take game da mu'amalar da ya kamata malamai su dinga yi al'amuran yau da kullum akwai wanda tabbas ya kamata ya sa baki ala bayyanatin wa basiratin akwai wanda kuma ba bai kamata ya sa baki ba kuma idan mutum zai sa baki ya zama akan ilimi zai saka kuma ya sa baki akan ta mahangar addini za ka yi magana mai mahangar addini game da abin ba mahangar 'yan duniya ba Allah ya kyauta ya zama bar mu saurara a nan kamar da muka ambata akwai jana'iza da za a yi nan karfe tara ta wani dattijo da Allah ya mai rasuwa ana makwabtanmu mahaifin wani alaji da muke sallah da shi ana Allah ya gafata mai Allah ya mai rahama an ce karfe tare ne insha Allah kuma akwai karatu mako sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah